fidiya kamar fansa a maimakon azumi kullum a ciyar da miskini guda ɗaya yini ɗaya kaga wannan sauƙi ne na shari'a yanzu kai din nan zai iya yawa a zo lokacin da ba za ka iya yin azumi ba kawai sai dai ya'yanka ko yan uwanka ko kai in kana da hali ka ciyar kawai kullum a samu miskini guda ɗaya a ciyar da shi abincin yini shi kuma tsoho ya ci gaba da cin abincinsa shi fa ba ramuwa a kansa saboda ya riga ya gama yin azumi ba zai iya yi ba tsufa kun gane bambancin wancan mai tafiya zai sha amma zai rama mara lafiya zai sha amma zai rama tsoho gajiyayye ko tsohuwa wanda shekaru ya cin musu za su sha amma fansar azumin za su za su ciyar da wani ko za su ciyar da wasu miskinai ba laifi a iya hada abincin wata guda din a samu wani miskini a bashi kullum zai ci kamar a matsayin azumin shi wannan wadda bai da ikon yayi azumin shi da tijin ko tsohon ko tsohuwa na'am ciwo haka ne akwai masu marasa lafiya wanda ba a tsammanin za su warke akwai ciwon da kawai dai sai dai mutum ya je ta maleji da magani to shi ma wannan ciyarwa zai yi ba za a ce zai rama ba saboda ba a san ranar da zai warke ba wannan garanti likita ya ba da labari cewa wannan ba lalle ne ya warke ba ko kuma a al'adance ya tabbata duk mai ciwo kaza inda kaza ya same shi ba zai iya yin azumi ba kuma ba zai warke ba to shi wannan kagaya zai ciyar ne yanzu kamar ban sani ba kamar yanzu irin ulcer ta zama chronic wadda ke tana iya warkewa ulcer ana warkewa kan na zo na ba da fatawa wani ya ce a yi shi ulcer ne ya daina azumi ana iya warkewa so wannan kaga inda za a warke to za a ciyar za a rama daga baya Allah ya ce faman tatawwa khairan duk wanda yayi ƙari akan fidiya din faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu ya kamata ka ciyar da mutum daya sai ka ce ai kai saboda kyautatawa ma mutum biyu zaka ciyar ka ƙara kaga isani ne wannan an bude kofar taimakawa din babu laifi fa huwa khairul lahu na'am na'am ya kware kuwa an ce ka ciyar da mutum ka je ka bashi dawa ai ka hada shi da aiki ko shinkafa kadai ka bashi babu abin da zai ci shinkafa gayanta zai ci dole sai ka hada mai da kudin kayan miya ai dan yanzu ka ba da shinkafa misalin kwano biyar ko kwano shida ko kwano goma shine zaka ciyar da miskini na adadin kwanaki sai ka bashi tsurar shinkafar kuma an ce ka ciyar da shi to ai dole ka hada masa da abin kayan miya ai zai je dafa ta ita kadai ne dafa shinkafar ba zai kashe kudin kananzir da itace ba da kudin gas da rishiyo ba sannan ita kanta shinkafar ana zuwa inda ba awaki ba wai zai je sa shinkafa a gaba ita haɗe haka dole tana buƙatar magi tana buƙatar miya tana buƙatar mai tana buƙatar yaji tana buƙatar kaza so all components da zai hada abincin ya zama abinci za ka yayi in tuwo ne ma haka ne in masara ka bayar to sai ka hada abin da zai sarrafa masara in ku ba haka ba ai cewa aka yi maka dafa abincin ka ba wa miskinin a dafe ka bashi kaga bayan da za a yi a dafe ka je ka ɗauki gayan tuwo ka ba mutum ko ka ɗauki shinkafa ka ɗai ka bashi so sai an haɗa da shi kuma wani zai iya yi wani yanzu in babanka mai rauni ne sai ka ciyar masa in matarka mai rauni ce sai ka ciyar mata ina fatan kuna fahimta ko wani wanda yake za ga lafiyayye ne amma yana da mugun ciwon da ba zai iya ma yin azumi ba kwata-kwata kwata-kwata bai zai iya azumi ba to wannan an tabbatar ciwonsa ba mai warkewa ba ne shi ma kullum sai an ciyar kullum sai a auna a ciyar duka in ka ga dama da sassafe ka bayar ko kuma da daddare ka bayar na gobe ko ka bayar da asuba ko ka bayar da safe na yau ko kuma ka bayar na gobe da daddare wannan da yana iya yana iya yiwa amma kuma waɗanda fa aka ce su rinka ciyar wannan kar su manta da falalar watan ramadan don saboda sai ga mutum Allah ya jarabe shi da larura baya azumi amma baya jin a jikinsa cewa watan azumi ne addu'a da ake yi baya yi dan salatin da ake ba in baka yin azumi ba ka yi zikiri ba idan baka iya azumi ba zaka iya bude qur'ani ka karanta ba in baka azumi baka iya yin salati albarkacin ramadana ana karban addu'a sannan kuma a kiyaye cin abinci gaban mutane keta alfarmar watan ramadan duk wanda shari'a ta bashi daman ya ci abinci a watan ramadana saboda yana da wata larura ko yana da wani uzuri to lallai ya daina cin abinci a gaban mutane don keta alfarmar ramadana ne cin abinci a gaban mutane to sai mutum ya dan sakaya idan gida da yara sai a dan kore su sai a ci abinci sai a fito ko mata masu al'ada da suke cin abinci da yawa za ka ji yara sun fito waje suna cewa wallahi mamanmu ba ta azumi shi yaro bai san uzurin ba to an koya mai wata tarbiyya ne ga wata ya ga kowa yana azumi amma ga gida iyayensa ba sa yin azumi wanda wannan ba daidai ba ne wani gina wani tarbiyya ne wanda yake na kuskure kuma malaman fiƙi sun yi bayani akan cewa shi kansa alfarmar ramadan ta kai ga yanzu a ce ana cewa mace al'ada ya zo mata tana cikin ramadan azumi ya kare aka ce amma wai ta kame baki me ma'ana kame baki ta karasa a haka wai don saboda shi watan allah ya kaddara ba a cin abinci a cikinsa da rana aka ce a kame baki amma mutum sai zo ya zauna ya shirgi abinci a gaban yara ko a fili mutum kaga ya ɗauko rake yana sha da azumi ko yana cin gwaiba ko yana ci abin ci ai mu masu larura ne ai ni ulsa ne da ni ai ni baya imana yi wannan jahilci ne fa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum Allah ya ce ku yi azumi saumukum kenan shi yafi muku alkhairi duka in ka haɗe waɗannan abubuwan da fidiya ɗin da rashin yin azumin inda za a so yin azumin shi ya fi alheri yawwa koya inda mutum da yadda zai kukuta ya azumin yanzu ga gama irin masu walsa din akwai wanda in ya jera guda uku ne sai ya galabaita amma in yayi daya ya huta kwana ɗaya biyu zai iya ƙara daya ya huta kwana ɗaya biyu zai iya yin biyu ya huta kwana hudu to in dai da wannan damar wa anta sumu khairul lakum in dai za ka yin ƙwaya ɗaya ɗin ba ka galabaita ba to ka yi azumin shi ya fi alheri a gare ka in kuntum ta'lamuna idan har kun kun sani in kuntum min ahlil ilmi kenan aw tadabbur in har kuna da sani sai kawo magana imam ata yace yuftiru min al marad kullihi to imam ata ibnu abi rabah yake cewa duk wanda ba shi da lafiya in dai ba shi da lafiya to shari'a ta ba shi dama ya sha azuminsa ba inda aka ce dole sai ka yi azumi alhali ba ka da lafiya wannan yana nuna mana sauƙin shari'a shi maganar imamu atta wasu malamai suna fassara ta da cewa ra'ayin imamu atta shine kowane irin rashin lafiya ko ya yake in dai rashin lafiya ne to kawai ka sha azumi kenan za ka iya sha don ka yi bulando za ka iya sha ko kana mura za ka iya sha don ka je ka taka kaya haka ne 'yan ƙananan ciwon da wani ma bai san kana ne watakila iyalinka ma akwai ciwon da bata san kana yinsa ba yuftiru min almaradi kullihi saboda Allah ya ce faman kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya imamu ata ya ce Allah bai yi specifying rashin lafiyar ya ce banda wancan banda wannan da wannan da wancan ba in ji imamu ata kun fahimci wannan zance to kenan wannan ya ci karo da maganar da muka faɗa da farko ɗansu ra'ayin imam ata ƙwarai kuwa to amma abinda mafi rinjayen malamai suka tafi shine fatawar da na gaya muku jumhurul ulama majority na malamai suka ce yubahul fitru limaradin yadurru ma'ahu as-sawm an halatta a sha azumi ne da rashin lafiyan da in an hada shi da azumi za a cutu ba wai kowane rashin lafiya ba wannan shine ra'ayin jumhur suka ce kamar rashin lafiyan da zai halatta maka ba za ka iya alwala ba sai ka yi taimama akwai wani uzurin da zai sa alwala ma ba za ka iya ba sai ka yi taimama yanzu wani za ga tsananin zazzabi sanyi ba zai iya yin alwala ba in yi alwala ya sa ruwa a jikinsa zai cutu ko ba zai iya wanka ba wannan ya halatta mutum ya sha azumi saboda wannan ko wani abu makamancin wannan a na rashin lafiya ya ce wa ƙalar hassan wa ibrahim fil murdi'i wal hamili in khafata ala anfusihima aw waladihima tuftirani thumma taqdiyani hukunci na biyu imam al-hasan al-basri tabi'i ne babba da ibrahim an-nakhai suka ce dangane da mace mai shayarwa yanzu mu shiga wani hukunci mace mai shayarwa shine al-murdi'a wal hamil da mace mai ciki mai shayarwa mai ciki idan sun ji tsoro wa karan kansu su kun fahimce ni sun ji tsoro in sun sha in sun yi azumi za su cutu mai ciki za ta cutu a gangan jikinta ko kuma mai shayarwa ita za ta cutu saboda ɗaya yana tsotson nono a jikinta kuma ba ta ci abinci ba za ta galabaita to ya ce ya halatta ko suka ce ya halatta su sha azumi sannan kuma sun matakdiyani sai su rawa ibn al-qayyim yake cewa a cikin zadul ma'ad da mai ciki da mai shayarwa idan sun sha azumi saboda jin tsoron yaron da ke cikinsu ko suke shayarwa to wannan hukuncinsa daban ne za su sha azumi za su ciyar kuma za su rama ya ce saboda illar ba a karan kansu ba ne a yaran ne kenan hukunci guda biyu ne a wannan magana ibrahimu na ka'i da imamul hassan al-basri ku riƙe hukuncin nan saboda ana yawan ba da fatawa ta kuskure a kai kurin da mutum matarsa tana shayarwa sai ya je auno masara yana bayarwa yana ciyarwa kurin wai ai shayarwa take ba ta azumi ba to akwai ka'ida na'am mai ciki za ta iya ƙin azumi ta sha amma idan tana jin tsoron cutuwar karan kanta ita kaga ita ce aka wajabta mata azumin ko to za ta sha azumi za ta rama idan kuma ta sha azumi ne ba dan gangan jikinta ba ita dan dan da yake cikin cikinta wataƙila igalabaita to shi ma ana hukuncinsa daban za ta sha za ta ciyar a ranar sai ta ciyar a ranar kuma ana binta bashin ramuwa kuma bayan bayan an gama azumi haka ya faɗa cikin zadul ma'ad Allah ya masa rahama so abin da ake gaya masu ciki ko mace mai abin da mai shayarwa a ake aje a ciyar a ga mata suna ta ciyarwa wani ya bugo min waya haka ram kallah wallahi mata ta ce take shayarwa ni kwano nawa zan bayar ne da azumi na ce waye ce ka ce ta ciyar ai an ce ai ciyarwa za a yi a'a ba haka bane ta sha albarkacin shayarwa da take yi amma sai ta rama gashi nan a gaban ku in khafata ala anfusihima yace au waladihima anan gurin tuftirani amma shi ibn qayyim yayi tafsiri yace summa taqdiyani to mun gama wannan hukuncin waye ne zai ciyar kawai ba sai ya rama ba mun yi bayani da zuwa tsoho ko tsohuwa ko mara lafiyan da ba a tunanin zai warke yanzu mai shayarwa ai za a iya samun lokacin da ta yaye dan lafiya lau ba ta komai wannan lokacin shine za ta rama azumin da ta sha in ko za ta yi maleji ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta yi azumin ta shi ya fi wa an ta sumu khairu lakum mai ciki akwai lokacin da ta haifa cikin ta yaye dan akwai waɗanda yanzu zamani ma ya zo wasu ma da yawa ma ba ma shayar da yaran suke sosai ba akwai abubuwa na zamani da ake ba wa 'ya'yan su surviving su rayu sai ta azuminta ta ta ɗirka masa madara da abin nan ta ɗan shayar da shi da safe ko sau uku a yini ba laifi ta haɗa masa da wasu supplement abubuwa da zai taimake shi ta yi azuminta amma wata mata tana ba da labari tana cewa ta ai rabanta da azumin wata ramadana ai ta ma manta ita kawai da azumin na ya zo ko dai tana da ciki ko tana shayarwa kawai sai ce ta ciyarwa so ta daina yin azumi automatically a rayuwarta ba ta yi azumi saboda an ba ta mummunan fatawa kai yanzu za ka iya ka tsaya a gaban Allah Allah ya tambaye ka ka ɗauki wani lokaci mai tsawo ba ka yin azumi akwai haɗari wallahi taib sai kuma ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ayar an shafe hukuncin ta sai dai a hakkin mai ciki da mai shayarwa inji Ibn Abbas ai ban zo nan ba ban zo nan ba wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda azumi yake musu wahala to za su yi fidya da jama'a a farkon farlanta azumi da azumi an farlanta shi ne a bisa zaɓi idan in kana so ka yi azumi idan baka so zai maka wahala to kawai ka ƙi yin azumi kawai ka ciyar a farkon azumi kenan ala takhir to daga baya sai aka ce a'a sai an yi azumi daman waye ma ba zai je wahala azumi ba ai daman dole akwai wahala to shine wannan ma'anar Abdullahi ibn Abbas da yake cewa an shafe ayar to amma wasu malaman suka ce a hukuncin aya yana nan har yanzu akan tsoho da tsohuwa masu yawan shekarun da ba za su yin azumi ba ya zo a riwaya wa amma shekul kabir idan lam yutiki siyam tsoho mai shekaru ko tsohuwa in ba zai iya yin azumi ba to zai ciyar wa tajibu alaihi alfidya dun alqada' zai ciyar mana akwai fidiya akan sa wajibi sai ya biya wannan azumin tun da tsufa ya kama shi babu ramuwa a kansa sai aka ruwaito ai anas dan malik ma ya ci wannan garabasar shi ma da ya tsufa sai ya daina yin azumi anas ya yi shekaru ba da ma kabira wa shakka alaihi saum a lokacin yana da shekara ɗari da goma masha Allah yana so ya yi azumi amma ina da haka kullum kawai sai ya ciyar shi ana tsammani kamar da aka ce aman au amaini ko dai shekara ɗaya ya ciyar ko shekara biyu kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman masha Allah kullum sai ya ciyar da miskini anas ya bashi gurasa ya bashi nama kaji masu takawa su har da nama suke bayarwa mu kuma gero muke auna abu bayarwa gero ko mutum ya je samu dawa muri ya aika gidan wani saboda shi talaka ne zai ciyar da shi anas masha Allah rayuwa ta yi ɗari eh ɗari wallahi shekara ɗari warai kuwa duka a matsayin sahabi in Allah ya sowa mutum ni'ima sai ya masa nisan kwana ya yi ta yi wa Allah bauta ya yi na a hadisi warai kuwa wallahi wallahi wani kuma sai a yi masa nisan kwana a cikin barna ka ga ya tsufa amma yana kan ta'adi baya izo sallar jam'i baya iya karatun qur'ani baya iya zikiri baya iya salati gashi dai an bashi nisan kwana sai ya sashiyar magana da tsiya suna nan yan bariki in ka ganshi sai ka tausaya masa wallahi gaba ɗaya hanyar addini bai santa ba wani kuma za ka ga Allah ya bashi nisan kwanan amma ya rike shi a cikin ibada sallah dai ana yin ta to wannan irin tsohon a karam kalla shi ake roƙon a same shi Allah ya taimake ka ya baka nisan kwana ka yi ta bin Allah kana cikin bin Allah ka mutu amma tsufa na banza malam ai bai bai ya baka shekarun ka daɗe a cikin barna to shi daɗin kuma Allah ya baka nisan kwana kana ibada kakan iya compensating abin da ka yi na barna a da shekarun da ka yi kana yaro da ka yi wasa ka yi abubuwa ba daidai ba sai Allah ya ara maka shekaru to sai ka tuno ka ta yin aikin ibada yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai mutuwar ka zo sai ka mutu ka je ka ga takardar ka fari sol masha Allah Allah ka samu na da rabo kuma Allah ya baka ikon bin sa din yanzu wani zaga yi baiwa ce wani yanzu zaga gan shi an bashi nisan kwana amma wallahi malam sai ga an jefe shi da kasala ibada dai ba zai je ita ba amma yana da majalisar su ta su ta dattawa da za a je a ta gulma ga tsufa ga gulma sai ka ana ka wannan tsofaffi a unguwan nan sun fita ne mu wallahi duk sharri anan ake kulla shi to kaga ai rayuwa ba ta yi ba zaman hira zaman surutu zaman gulma zaman fitina kana kusantan kabari kana dada kulla shari a rayuwarka babu wallahi so mutum tun daga yanzu yake addu'a yake roƙon Allah wata tsohuwa kwanan nan ake ake ake nunawa wai an je bikin ko jikokinta ne tsohuwa fa ba ta da hakuri komai nata ya zube gabaki daya idan yana hawaye amma wallahi mala aka kunna mata aka kunna mata disco aka kunna mata kiɗa rawa take tsohuwan nan tun daga sama har ƙasa ta kaɗa ta kaɗa ta kaɗa ta naɗi ta naɗi ta naɗi sai ta tsuguna sannan ta daɗa tashi ana ihu ana tafi ana mama tana rawa tsohuwa idan ta fawa yake eh musulma kai wani irin ba musulma ba ya zan baka labarin wanda ba musulma na ruwana da wani musulma wallahi tallahi musulma na ce ka wannan tsufa bai ba Allah mun gode maka Allah Allah Allah ka kiyaye mu kai ina ai ko ba komai akram kala ko ba ilimi akwai dattijan taka in ka ji an cewa ne dattijo ne to ko bai ja aya ba ko bai ja akwai kamala akwai mutunci akwai abin da ka fi karfin ka yi shi ko yara ne suke wani abu wallahi in Allah ya sa maka da cijantakan baka iya zama a wurin biki duba biki irin abin da ake a gida a ta sun yi kwalliya an yi kaza an yi kaza wallahi dattijo ba iya zama a wurin tafiya yake bar gurin sai an gama duk abin da ake dawo saboda dattijo ne shi da zai iya ba to wannan wanda Allah ya bashi razana kenan amma wanda Allah bai bashi kimtsi ba a'a da yawa haka ake faɗa in mutum ya yarinta ta shedanci Allah yakan jarrabu mutum in bai masa kyakkyawan dace ba dace na kwarai sai kaga har tsufansa abin ya bi shi sai kaji an ce ai yana yaro ma tantirin dan iska ne ai to wannan abin tausayi shine jikokinsa da ƴaƴansa da waye da sauransu kuma Allah yakan iya jarraba mutum kaga ya bashi ɗa na kwarai wani yaro ya bugo ya ce ya ce a taimaka masa yana cikin damuwa ce me ya faru ya ce wallahi mahaifin shi mazinaci ne mazinaci babanka kuma ya ce wallahi mana shi ai abin an ma sha kama shi ake munye munye munye munye ga girma ya same shi amma zai bi irinsa irinsa ya je ya barna sai na bukatar addu'a ga wannan ya uban ya cuci dan ai Allah ya sauke akwai abin da girma in ya zo ma dan albarkacin yaya ma kan kame kar ka jefa yayanka cikin damuwa to Allah ya gane da mu to Anas ya ciyar shekara ɗaya ko shekara biyu ya ciyar da gurasa ya ciyar da nama kuma sai ya sha wasu malamai suka ce abinda yake kan mutum mudu guda na abinci za a ciyar da abinda dai zai ciyar da mutum a rana ko na gari ko na makamancin wannan ko shinkafa ko taliya ko na sauransu ga wanda ba zai iya azumi ba ga wanda kuma yake da ciwon da ba a tsammanin zai warke amma ciwon da yurja bur'uhu ana tsammanin zai warke to wannan zai zai ainihin wato shani sai ya jira in ya warke ya rama qira'atul amma yutawwiqunahu a qira'a ta amma shine yutawwiqunahu a matsayin yutawwiqunahu ya kawo hadisin ata yace yaji ibn abbas yana cewa وعلى الذين يطوقونه هو يطوقونه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس yace laysat bi mansukha wannan riwayar yace ba a shafe ta ba ana nufin tsoho ash-shaykh al-kabir wal mar'atu al-kabira tsoho wato wanda yake a mi shekaru da tsoho haka la yastati'ani an yasuma ba za su iya yin azumi ba falyuta imani makana kulla yawmin miskinan kowace rana za su ciyar da miskini guda in je mana babu qawlihi faman shahida minkum ash-shahra falyasum to qala hadathana ayyash bin al-walid bin al-walid qala hadathana abu abu ala qala hadathana ubaydullah an-nafi عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ فدية عام مسكين مساكين قال هي منصوبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مدر عن عمرو عن عمرو بن الحارث عن بخير عن بخير بن عبد الله عن يزيد عن يزيد مولى سلمة بن الأقوى عن سلمة قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي ويقتدي
نعم ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسفت فنسفت فنسفتها قال ابو عبد الله مات الخير فنسختها قبل يزيد فنسفتها ومسخت نسختها فنسختها نعم فنسختها قال أبو عبد الله قال ابو عبد الله مات بخير قبل يزيد طيب wannan kuma ayar um, tana mana bayani ne dangane da hukuncin daukan azumi Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda ya halacci watan ramadana to lalle yayi azumi in ya cika sharadi na samun lafiya da sauransu abin da ya dame ni faman shahida kalmar shahida din tana nufin hadara shahida yashhadu hadara yahduru duk wanda ya halacci watan ramadana ya yi azumi akwai wanda suke yin fasfara ta kuskure ko kuma don son zuciya sai su ce ai Allah ma cewa ya wanda ya ga wata a cikin ku ya azumi to mu ba mu gan shi ba to ba inda Allah ya ce sai ka gani kai azumi cewa ya in kun gani a hadisi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi in kun gani ba kowane ɗaya a cikin kusa ya gani ba wanda yake ciwon ido ya za a yi gani wanda yake da raunin ido ya za a yi gani wanda yake makaho ya za a yi gani kuma shi watan nan da kaga Allah ya yi shi daman ba a yi shi kowa ya gan shi ba farkon fitowansa ba zai kowa ya gan shi ba kai yana babba ma akwai wanda ba zai gan shi ba to ya za a yi a ce wai wai sai an gani wai sai mun gani da idanmu abin tausayi wallahi a rediyo za ka ji wai wani yana fassara wannan aya yana cewa man shahida min kuma shara ai Allah ya ce duk wanda ya ga wata a cikin ku kaga wannan yana nuna mutum bai je makaranta ya karatu ba shi qur'ani ba a fassara shi da ra'ayi ba a fassara shi da son zuciya sai ka duba magabatanka ya suka fassara tabi'ai sahabbai tabi'at tabi'ina ya suka fassara so faman shahida faman hadarani wanda ya halarci watan yana nan Allah ya ce to yi azumi to kaga yana nan zai iya ya gani da ya bai gani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama azumin ramadana guda tara yi a rayuwarsa amma ana ba da labari a riwaya sau ɗaya ya taɓa gani da idansa a matsayinsa na annabi guda tara fa shekara tara amma sau ɗaya ya gani abdullahi dan umar yana ya taɓa zuwa ya kawo labarin shi ya ga wata abdullahi dan umar shi kadai ya ce ya gani annabi ya ce ka gani ya ce na gani ya ce jama'a tashi da azumi mutanen ƙauye sun zo sun ce mu fa mun ga wata baƙi ne kun gani eh shikenan ya ce jama'a tashi da azumi su a haka suka gina sha'aninsu amma mutum ya ce ba zai ba wani kuma sai dan ƙungiyarsa ya gani mu ba mu azumin bindiga to dan mu yake ta bindiga ba ma zan bindiga mu ba ruwanmu ai sarki ne ya ce ai wat ai azumi ai shi ma sarkin ba shi ya gani ba shi kawai shugaba ne labari ya bayar kawai dan kana faɗa da sarki ko baka ciri da sarki ko na sai ya ce a ga wata ka ce ba za ka ɗauka ba kana wannan kana nuna jahilci ne kana nuna jahilci ne kuma ƙoƙari ne na raba kan al'umma so jama'ar musulmi waɗanda suke in ɗaukan azumi sai sun ga wata da idansu ko a birni ko a ƙauye lalle suna rayuwa akan jahilci kuma suna rayuwa akan kuskure kuma suna shan ruwa a cikin wata ramadana kuma ina tabbatar maka a wajen Allah ranar kiyama baka isa ka iya biyan azumi kwaya ɗaya ba da ka sha shi wallahi ba ka da ibadar da zaka iya biyan ladan azumi ɗaya dan ya ce a li wa ana ajri bihi ba ma wanda ya san iya adadin ladan azumi mala sai shi to ya kamata mu kiyaye do Allah يا كاو حديث عباس بن الوليد يتي حدثنا عبد الاعلى حدثنا عبيد الله النافي دغ ابن عمر انه قرا فديه طعام مساكين ميمكن فديه طعام مسكين يتي قال هي منسوخه an shafe wannan ayar nayi bayani a baya Abdullahi dan Abbas yayi bayani yace wato tana kan dattawa kam ya kawo hadisin Utaiba ibn Sa'id as-Saqafi Abu Raja al-Baghlani sai kuma bakar ibn mudar mutumin misra ne sai kuma amurbin al-haris al-ansari al-masri mutumin madina kuma ya zauna a misr ɗaya daga cikin manya-manyan malamai daga bukair ibn abdullahi al-ashaj ibn al-ashaj kenan mutumin madina ne amma ya zauna a misr daga yazid ibn abdul ubaidullahi yazid ibn ubaid al-aslami maula salama bin al-akwa daga salama ibn al-akwa yace lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da wa'al ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada an yuftira wa yaftadi fa'ala wanda ya ga dama ya sha yayi fidya sai yayi da azumi ba dole bane na muku bayani hatta nazalat al-aya allati ba'daha har sai da wannan ayar ta zo to ita ne ta mai da azumin ya zama tilas faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci yana nan aka yi azumin nan wato wata ya zo to lalle fa sai ya yi azumi fa na sakata wannan ayar ita ta goge wancan zaɓi ɗin in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka yi to sai babi na ƙarshe sai mai ya ce babu ƙaunihi gina da kuma ya tattasiya na rafasu ila nisa'i kunna libasun lakum wa antum libasun lakunna alim Allah annakum kuntum تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال حدثنا عبيد الله عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء وهو السند قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون انفسهم فانزل الله علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
طيب wannan aya a ayar suratul baqara ce kamar da ku sani Allah ya ce an halatta muku yin azumi mana uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisan nisaikum an halatta muku Allah ya halatta muku kenan um, a daren da kuke yin azumi daren azumi kamar mai daren azumi yau lahadi um, bayan magariba bayan isha'i daren azumi kenan ma'ana daren da kuka yi azumi arrafasu ila nisa'ikum an halatta muku kusanci iyalanku arrafasu ila nisa'ikum yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna arrafas din kinaya ne na aljima' kamar matan ku sutura ce gare ku kuma sutura ce gare su hunna yani ai nisa'ukum libasul lakum sutura ce gare ku kuma sutura ce gare su malamai suka ce wannan yana nuna irin tausayi da ake so namiji ya ji ga matarsa da tausayi da ake so mata ta ji ga mijinta da kuma kusanci tsakanin ma'aurata guda biyu kamar sutura ne yanzu rigarka kullum kana tare da ita rigar tana tare da kai kai ma kana tare da rigar ba ka so ta yi datti ba ka so ta yage ba ka so ta wulakanta to haka ita ma iyalinka inda akwai tausayi da jin gai tausayin nan da aka ce namiji ya ji ga mata ita ma matar ta ji tausayin mijinta yawwa dan an fi yin bayani akan a tausaya wa mata saboda suna da rauni tabbas amma akwai matan da ba sa tausayin mazajensu inda ita an ce a taimake ta bari ta gigita ka ta galabaitar da kai akan magi kawai sai ta illata ka magi da rashin tausayi da jin kai kwarai kuwa kan cafane da kayan miya an ce ta tausaya kai kana tausayi ka je ka yi cafane ka je ka ɗauki nauyi ka biya kuɗin makaranta ka ɗauki nauyin yara ka sayo musu abinci ka musu duk abin da suke da bukata amma wallahi daga abincin da za a yi a gida sai kaga ana ɗiban abinci ana zubarwa akwai tausayi anan kullum bolar gidanka akwai shinkafa akwai tuwo kullum za su dafa abinci oba wanda ya yi yawa kuma ƙeta na wasu matan abinci su ba almajiri ma ba za su ba shi ba wallahi sai dai su kifa kwanan kawai su zuba shi a cikin bola duk wanda baya duba bolar gidansa to ya rinka dubawa don ku za a gama da shi wata ran wallahi ba haka bane malam ba sa san irin wannan karatun amma gaskiya ne shi kuma to kaga nan babu tausayi mai kaga mace ta zo ta ɗebi mai ta banka a cikin miya wani ya kawo abinci za a ci gaba ɗaya miyar mai ne a sama sai ce malam ga wannan aljihuna ne anan a gurin wannan ba cin kai abinda ana buƙatar a sa kaɗan ya isa saboda ba ta da asara kawai da jirkar ta ƙare za ta je homa ne ta ce mai ya ƙare a kawo mai ka je ka ganin ake sai da mai magi sai mace ta zuba magi 35 a miya daya wallahi tallahi kai ka rinka hirar da ko da yake kai ba malamin makarantar matan aure bane shi yasa zaka sha mamaki suna gaya ba wata ce a cikin me 35 o mene an 35 ai miya ta yi kyau shine 35 kaga ai sun gama kassara ka magi 35 na gaya muku a nan a makaranta muka kama wani yarinya karama irin yan nazari din nan wata ta zubo mata abincin lunch box din nan abinci billahi azimu akram kallah taliya ne indomi amma wallahi yarinya sai dai ta rinka tsamo taliyar nan a cikin mai ta tsamo taliyar a cikin mai ta tsamo kwai a cikin mai hannunta ya jike sharkaf wannan a lafiyar gangan jikin ma ai an cuci yaron nan malami ya zo ya kawo ya ce malam ka duba wannan na ce a'a ai ba za a bari ba na ce ɗauki gwangwani ko wani kofi ka tsiyaye ma sai ka kulle shi a leda idan ka kulle ka samu envelope sai ka rubuta to ka rubuta sunan uban yarinyar ka sa mata a jakarta ka ce in ta je ta ce daga headmaster ne a bawa ubanta sako ne ka sa a envelope kar a gane mai ne a ciki akai haka malam leda ina irin leda nan ta kankara wallahi malam fiye da rabinta a ɗan ƙaramin kwano na yaro wanda yake ɗan nasiri ne ai ban iya hakura ba sai da na kira uban nace kai kuwa kamfanin mai ne da kai komai yace ya kai mana nace wannan ai ba tarbiya bane ai kai baka duba abin da ake ka rinka zuwa ko ya halatta ko kicin din mata ka rinka shiga ka rinka gani me ake kar mutum ya dai wannan garajen a rayuwarsa irin matan zamanin nan wallahi ba a kyale su in ba ka ba wallahi sai sun talauta ka za su kassara ka da karfin ka da rufin asirin ka su gigita ka wallahi na ce me faru yi mana almubazzaranci ne tabzir na ce ga ka bude jakar yarinya ka akwai sako ya bude ya gani daga ina na ce man da ake tusawa yarka kenan kullum abincinta to yanzu wannan sai a zo ana rubuta takarda wallahi an bar mutane da yunwa wallahi baya sai mutane kaza wallahi baya kaza da sauransu shi yasa wani da yaga ana masa illar zuwa yake je markado tattasai da tumatir ɗinsa in yayi saye sa sai ya markado sai ya ce a kawo leda a gaban sa ya zauna a kujera ya kukkulla a leda ya ce a sa a firij haka yake yi ana zagi ya ce eh a je dai ku zage ni a haka kulli kulli ne na kwana kaza a sa shi a firij idan ba wuta kuta da inji tattasai da tumatir ɗina ya sanyi din rana ɗaya kulli ɗaya rana ɗaya kulli ɗaya kar a yadda a tambaye ni sai ya ƙare yanayi ne yasa ya haka na yadda ya tsananta na yadda ya kaza akwai wanda sto ɗin gidansu baya bari kwano nawa zai ishe ku a wata ko a sati biyu eh kwano ɗaya da rabi a kwano biyu sai ya ce a je a auna ina kallo ya ɗauki kwaɗo ya garkame ya samu kullunsa ku je ku tafa ma in ya ƙare kuma magana amma in ka bar wa mace buhun shinkafa ko ka bar mata katan ɗin taliya za ka sha mamaki duk da baka ba ta kudin kitso ba wallahi taliyar ka za ta aika a wani mai shago a unguwarku ka ji ana sai da taliyar gidanka ku yi haƙuri ba daɗi amma dole mu faɗa so idan mutum ya sa ka'ida a gidansa ya ce ga yadda za a yi ba laifi ya yi ba bai samu Allah ba a daina zuwa a zage shi yanayi ne akwai matan da baka da haufi buhu ɗari ma za ka iya bar mata babu damuwa yanzu jiya wani wani wani mutum yake gaban mutum ne yake gaya mai yace kaga iyalina wallahi malam abin mamaki ka ganta nan insha Allahu ta'ala in na ba ta wani abu ba za ta taba bude baki ta tambaye ni ba in ma bai isa ba yanda ta na ba ta din haka za ta yi shi idan an zo magi ya kare in an yi mai da sauran ita ce ta bude baki ta ce a kawo kaza wala ba ta faɗa ba in dai na riga na bata in ya kare zan gani a biya ta ta ce to ya ce to amma kuma tana da ka'ida in ta kashe min naira biyu wallahi sai na biya ya ce kwabo ba za ta tambaye ni ba haka muke na yadda da haka ita ma ta yadda da haka abu kaza ya kare in ka zo sai dai kaga an yi dabarun mata kawai ina kaza ce babu ina siga ya kare ai lokaci yayi ya kare ya akai baka kawo bai kai ma ka san lokaci yayi ita dai ba za tambaya ba to in kuma wani dalili yasa ko ɗaya bai da lafiya ko ta je ta sayi wani abu wani lura to fa za ta rubuta wallahi sai ka biya yace to wallahi malam haka din ya hu mun akan in zo in ga ana zubar mun da taliya a kwandon shara yace ya hu mun ya fi mun da barayi masu sata sata akwai wanda ya kama yarinya ana auna shinkafa ana kaiwa makota suna hada baki ita za ta karya farashi ana sai da kwanan shinkafa misalin da kwano 300 ita na gidanta 250 ne shinkafar ka ce ka duba yadda har harba mutane aiki fa sun shigo da shinkafa fa a zo kai ana sayar maka taka a gida na'am yi ai za su yi ai matan nan suna sha'aninsu ba to ni na san mutumin da ɗan'uwa ne wallahi tallahi yake cewa wai matarsa wai din naman da ya kwana wai ba za ta yi amfani da shi ba idan ta yi miyan nama ko kuma ta soya nama in dai aka sa shi a cikin fresh ya kwana ita sai fresh meat always fresh meat ya ce ma nan ka duba yarinyar nan na ce ka daina sai mata nama ba sai ma ka siyo shi ma zai kwana a ƙi amfani da shi ba ka daina siya in ka ga yaranka suna bukata ka je ka samu tsiranka mai lafiya wata rana ka kawo musu ku haɗu ku ci gaba ɗaya ka ci ai salatin annabi a tashi ayi wa baba addu'a wallahi malam ni dinnan na san da wannan abu yace wallahi din naman da wai ita wai dan me za ta zo min wai in ita ba ta jin dandano mai daɗi ya za a sa nama a fridge ya zai ya kwana kuma nama ya za kwana a cikin tukunya ba za ta yi amfani kullum sai sabo yace malam yanzu kullum sai na ce sabon nama na ce kai kaga dama samu ta yi ka auno mata buhun garin kwaki ka ajiye mata da kuli kuli wallahi tallahi ban sani ba ana fahimta ta ko ba a fahimta ta Allah ya mana afuwa na'am eh eh okay ya sa ido ba eh haka ne dama yana daga cikin illolin tafarrud din ai to shi yasa jama'a a rinka jin tausayin maza yau kuma akan ku muke a rinka tausayawa a rinka tausayawa wani yace wallahi madara gwangwanin madara in ta fasa shi mala an gama aiki da shi gwangwanin madara da wufik mili fa dubu da sa in ta fasa shi tsanan tsiyaye aka sha shayi to wallahi malam sauran jefa da shi take kullun shi ma sai fresh to malam ka bar wannan aka shekara ana wannan ai za a karya maka tattalin arziki a koya musu tattali su in sun samu wuri suna da miƙe ƙaba Allah musu albarka eh iyayen kirki wallahi amma akwai matsala in sun samu wuri to da a shari'a an an an haramta wato idan mutum ana yin magarba ana yin isha'i to shikenan babu alaka tsakanin miji da mata an haramta wannan to shine kuma sai Allah ya kawo ubilla lakum lailatul siyami arrafatu ila nifsaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna to da din sai suke dabara sai mutun yayi ha'inci sai dan kewaye a je a yan abubuwa ana ga kamar Allah bai sani ba to shine Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah fa ya san cewa fa kuna ha'intar kanku takhtanuna anfusakum tadlimunaha kuna jefa kanku wajen ukuba kuna tauye hakkin da Allah ya ce ku fataba alaikum Allah ya yafe muku yawa wa afa ankum kuma Allah ya yi muku afuwa dangane da wannan ma'asiya dangane da wannan sabo da kuke aikatawa fal'ana bashiruhunna to yanzu ku kusance su su iyalan naku bashiruhunna ana nufin jami'uhunna wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku utlubu ma qaddarahu lakum kenan a cikin lahul mahfuz na neman da wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-abyad min al-aswad imam bara ibn azib yake cewa lamma nazala sawm ramadan kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadan kullahu fasar aya da idan ramadana ta zo to ba a kusantan mata gabaki daya azumin azumin kin cin abinci da rana azumin kuma nisantar mata da daddare kaga azumin ya zama kala biyu a da haka aka yi wa kana rijalun yakhununa anfusahum bara yake cewa an yi wasu mazaje sai su rinka ha'inta kawo kansu gashi an hana amma sai su rinka zuwa suna keɓanta da iyalansu to shine Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum lalle fa Allah ya sani ku kuna ɓoyewa amma kuna zaluntar ko kuna ha'intan wato kawukanku to amma dai yanzu Allah ya ba ku dama ya ce fal'ana ba shi ruhunna hukuncin kawai daga safiya ne zuwa faduwar rana daga nan kuma ya halatta har zuwa ketowar alfijir wa afa ankum Allah ya muku afuwa wannan ayat tana daga cikin ayoyin da suke nuna cewa Allah ya yafe wa sahabbai duka saboda ya ce afa an kum ya yafe muku komai da kuka ya yafe duk wani sahabi inda ya wani laifi an yafe mai ya ci albarkacin annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa aqida ahlus sunna sahabbai yan aljanna ne sahabbai yan aljanna ne Allah ya mana afuwa Allah ba mu ikon koyi da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta na'am gaisuwa ya zo yi saboda yau ya ji an yi maganan waɗanda suke ba sa azumi suna ciyarwa so bismillah last week za mu baka ko na ibanci kake nema sai mu gaya ciyaman gashi nan ciyaman eh? eh?